بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وبكدار العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله قراتمنا ابن دريد زام تاش ونن فصلي يتي فصل في الوعظ وحفظ النفس fasali da zai magana akan fil wa'azi a cikin wa'azi wa hifdin nafsu da kuma kiyaye mutunci ya za ka kare ranka daga rashin mutunci ya ce man lam yasku daharu lam yanfa'ahu ma raha bihi alwa'iz yawman augada man lam yasku daharu wanda zamani bai masa wa'azi ba lam yanfa'u lam yanfa'ahu ma raha bihi alwa'izu abinda mai wa'azi zai yi zai yi sammako da shi ma raha bihi da wa'izu abinda mai wa'azi zai yi yammaci da shi lam yanfa'ahu ba zai amfane shi ba yawman koda da rana ɗaya augada ko mai wa'azi ya sammako ma'ana duk wanda Allah ya sa ya rayu shekara ɗaya biyu uku hudu a ce wannan rayuwar da ya yi iya wannan kwanakin da ya yi a duniya ba su amfane shi ya fuskanci wa'azi ba to wani wa'azi wani mai wa'azi da zai wa'azi ba zai mara amfani ba abinda ibn Durayd yake nufi shekaru su ne abinda suka fi dacewa su yi wa mutum wa'azi fiye da duk wani mutum da zai gaya ba gaskiya shine mallami isko daharu duk wanda zamani bai masa wa'azi ba lam yanfa'ahu ma raha bihil wa'izu ma raha bihil wa'izu abinda mai wa'azi yayyanmaci da shi lam yanfa'ahu ba zai amfane shi yoman ko da dara ɗaya augada ko ya sammako mallam ya hidhu ibran ayyamuhu كان الأما أولى به من الهدى من لم يفده إبر أيامه أيامه من لم وندا إبر أيامه لورا da kwanakinsa shi ne shekarun da ya yi, lam tufidhu ba ta amfanar da shi ba, kanal ama aula bihi, makanta ita fita tafi cancanta da shi ma'ana a ce masa jahili, min alhuda daga shirya. mana duk wanda shekarunsa yau da gobe ba ta sa ya zama mai hankali ba to jahilci ya fi dacewa da shi man kasa malam ya raho bi ma yara arahu ma ya danu ilaihi mana'a man kasa duk wanda ya kiyasta malam ya raho abin da baya gani bi ma yara da abin da yake gani arahu za a nuna masa ma ya danu ilaihi abin da yake kusa da shi ma mana'a cewa yayi nisa da shi abin da yake nufi nan masu kwaɗayi da ƙoƙarin yaki halak yaki haram masu kwaɗayi da maula tunda kaga duk kwaɗayi abin da baka gani bane kake kiyasi da shi cewa in je ne kaza ne kaza kaga za a ban kaza kwaɗayi da maula to kaga duka abubuwa ne wanda mutum zai je ta abubuwa ne kamar yana yin su dan Allah amma shi tsammanin sa waɗannan abubuwan zai samu abin da yake nema na duniya to shi ne to man kasa duk wanda ya kiyasta malam ya rahu abin da yake gani bi ma yara da abin da yake gani abin da baya gani ya tsarke shi sa shi cikin lissafi a rahu to sai annabi ma ya danu ilai abin da yake kusa da shi ma na yayi nisa ma'ana duk wanda ya sa kwaɗayi a gaba tun kana kwaɗayi wa wanda ya dace ka masa kwaɗayi ko tun mutum yana maula a wanda ya dace yayi wa maula to zai wayi gari ya zo yana maula da kwaɗayi a wanda bai ma dace da shi ba kai wani ma wanda ka ma sai ya zo ya walakanta ka shine ma ya danu ilai abin da yake kusa da shi a rahu sai annama masa mana abin yayi nisa da shi mana wanda ka fi karfin sama wanda ka fi karfin sama sai ya zo ya walakanta ka abin da ka fi karfin sa ma sai abin ya zo ya zama ya zama ya maka nisa man mallakar hirsa diya da lam yazal ya kara'u fi ma'in min adh-dhulli sara man mallakal hirsa duk wanda ya mallaka wa kwaɗayi alkiyada majanyin rayuwarsa yaga kawai shi ta kuda ne wai ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba to shine man mallakar hirsa duk wanda ya mallaka wa kwaɗayi alkiyada majanyin zuciyarsa lam yazal ba zai gushe ba ya kara'u yana kwankwada fi in cikin ruwa minaz zulli na kaskanci sara wanda yake kuma gurɓatacce shi ma wannan zul yasa zulli shi ma wannan ya gyara shi zulli mimma inna zulli ruwa na kaskanci sara kuma gurbatacce duk wanda ya ba kwaɗayi raga masa to zai sha ruwan kaskanci kuma ruwan kaskanci ma wanda yake sara gurɓatacce ba ma mai kyau ba mana idan mutum zai yi walakancin a walakanta shi a bashi ma to watakila a ce da sauki to kuma ƙarshe mutum zai yi kwaɗayin ya zubar da mutuncinsa ya zubar da darajarsa kuma ƙarshe ya zo bai samu abin da ya zo ne yake nema ba shine abin da yake nufi man aradal adama abil ya asranat ilaihi ainal izu min haisurana man aradal man aradal adma'a duk wanda ya bujiro wa kwaɗayi bil ya'si da tseba tsammani ainul izzi idaniyar girma ranat ilaihi za ta kalle shi min haisurana duk inda ya kalla mana abin da ke nufi duk wanda man aradal adama'a bil ya'sa bil ya'si duk wanda ya bujirewa kwaɗayi biliyas ta hanyar ɗeba tsammani mana duk wanda ya hana zuciyarsa kwaɗayi da maula to ainul izi idaniyar girma rana za ta kalle shi ilaihi min hasidikin da ya kalla mana ko mutum ya fi ka wadata ko mutum ya fi ka wadata in baka sa kwaɗayi a ranka ba to dole sai ya ji tsoron ya walakanta ka shine ainul izi duk wanda yake so samu girma ko mun kuɗin mutum ko me yake da shi in ya san baka buƙatar komai a wurinsa sai abin da shi da kansa yake ga zai ɗauka ya baka ba tare da ka roƙa ba to ko baka zai zai baka cikin girma ko baka zai to zai baka cikin girma girmamawa duk wanda kana baka son kayansa ko shi waye sai ya taka ma nesa duk wanda ka tsara mutuncinka ka yadda da iya abin da Allah ya baka to bai isa ya walakanta ka ba dan baka je masa maula ba koyan kamfar ce kake yi shine sana'ar da za ka yi a baka naira hamsin ko naira ɗari ita ce sana'a ta ka hannu mafi sauki ko kuma shushaina kake yi mutum zai bada takalmin zai kawo takalminsa ka wanke masa ka masa mai ko ka ɗinke masa kaga sana'a ce mai sauki wanda kuɗi kaɗan yana yi to in dai ka rike mutuncinka to dole mutum ko shiwa ya ta kama nesa takalminsa ya tsinke ko shiwa ya bai isa ya ɗinke takalmin da kansa ba sai kaya ɗinke masa kaga anan kana da girma kana da daraja ko yankan farce kake mutum faratansa sun taso ba yadda iya dole sai an yanke masa kana da girma da daraja saboda haka mutane in suka san yancin su to za a zauna lafiya mutane suka san yancin su za a zauna lafiya sosai man addafan nasa ala makaruhiha kanal gina qarinuhu haisuntawa man addafan nafsa duk wanda ya juyar da ransa alama karuhiha bisa abin da take so alama ka rushe bisa abin da bata so ma'ana abu ne mai kyau kuma rai bata so ka tilasta ta akan abin da bata so din ta ce maka aje can ai kwadayi aje can ai bambadanci amma sai ka takura ran naka ka yadda da babinka to kanal gina karinuhu to wadata ita ce abokin wannan haisun tawa duk inda ya zauna duk inda ya zauna to wadata ce abokinsa mallan yake indanta ha'i kadrihi تكاثرت عنه فسيحات الخطى من لم يكف دون دبي صيابا إن انتهاء قدره إن درجة ستطيابا تكاثرت عنه فسيحات الخطى فسيحات الخطى ميل وشينا الخطى وجن تاكو إتشي دنيا تكاثرت عليه ذات مسكنشي ma'ana duk wanda bai tsaya iya darajar da Allah ya bashi ba yace sai ya hau sama yayi abin da ba zai iya yi ba to duniya za ta masa zafi yadin dubu biyu za ka iya sawa ka ce kai dole sai na dubu goma to dole ka takura rayuwarka shi ne mallan ya kif duk wanda bai tsaya ba in nan ta haika kadiri inda darajarsa ta tsaya ya ɗauko wani abin da ya fi shi ya ce shi zai yi fasihatul kuɗa mayalwaciyar taku alkuɗa na taku ne katwa fasihatul kuɗa mayalwaciyar takun na ita ce duniya ta kasar alhi za ta yi masa kunci man zayyikal hazma janali nafsihi nadamatan aldagu min sab'i zaka man zayyikal hazma to yana maka bayani cewa kada kai da ka zubar da mutuncinka kai mutum ne mai yanci ka ware ka nemi naka to man zayyi alhazma duk wanda ya tozarta niyya janali nafsihi zai jawo kansa nadamatan wata iriyar nadama aldaga wanda za harbinta ya fi ƙarfin min sab'in min sab'in zaka daga ƙunar garwashin wuta mana duk wanda ya wasa da damarsa shine da yi alhazma kai ki amfani da lokacinka kai dan makaranta ne kai ki tsayawa kai karatu aka yi ta baka kari oba sai ka jawo kanka matsalar da wanda ya taba garoshin wuta sai ya kone kai baka gyara wannan matsalar ba ko kuma kai lokacin da abokanka suke ta ƙoƙarin neman na kansu kai ka kwanta shine man zai alhazma duk wanda ya kuntata alhazma himma ko niyya mana wanda yake tsayawa yayi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata to janali nafsihi zai jawo kansa nadamatan wata iriyar nadama aldagu wadda ta fi zafin harbi min sab'iz zaka daga ƙunar garwashin wuta ka zo tsangaya kana kokarin ka haddace Qur'ani abokanka suna tashe karfe 11 karfe 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 sun taso suna dukar Allah su suna ta karatu kai ka kwanta shikenan sai a waye gari sun zama aramomi kai ko talar izu goba kare ta to kaga mutum zai yi nadamar da wanda ya sa hannunsa a wuta sai ya warke kai baka daina wannan nadamar ba to haka yake kuma duk a abubuwa na rayuwa abokanka suna hawa mota su je su koyi mota su zama direbobi kai ka tsaya ka ki to shikenan sai a wayi gari kuma shikenan sun yi aure da ƴaƴansu da wannan su kai kara ta fafatuka to duk abin da yake magana kenan duk abin da ake yin sa a rayuwa to kai shi a lokacin da ake yin sa man da da bil ujibi ura akhlaqihi ni dat ural makati ila tilkar ura man nada duk wanda ya rataya ura akhlaqihi igiyar ɗabi'unsa bil ujibi da girman kai, ni ɗan ural makaci, za a naɗa masa ural makaci, igiyar kiyayya, ila tilkar ura zuwa ga wannan igiya ta ta girman kan da yasa. Mana duk wanda ya sa girman kai a cikin lamarinsa, to zai haɗu da wata igiyar kiyayya ta musamman gaba da wannan. Saboda ya yi magana akan game da kiyaye rai, kiyaye mutunci to sai kawo maganar girman kai. ya kawo maganar girman kai kar mutum a rayuwa ya ga cewa ya fi ƙarfin yi kaza ya fi ƙarfin yi kaza a ina ga akwai wani karatun mu da nake magana cewa babu wani mutum da za a ce wai zaune gari banza ne in dai kaga wai mutum zaune gari banza ne wai yana zaune baya aikin komai to aikin da yake daidai da yayin ne yake ganin ya fi ƙarfin yayi a duniya babu zaune gari banza sai dai in bai yi abin da ya dace da shi ba duk mutumin da yake zaune ba shi da aikin yi sai ka samu abokansa suna wani aikin shine man naɗa duk wanda ya naɗa ural wura akhlaqihi iyar ɗabi'unsa bil ujubi da girman kai ni ɗan ural makaci za a ɗaura masa ural makaci igiyar iyayya ila talkar ura zuwa ga wannan igiya ana duk wanda yake mutane girman kai yake ganin su ba kowa ba to shi karshe abin kansa zai koma saboda suna ba da misali suka ce mai girman kai kamar mutumin da ya hau sama ne aka samu wani gweni kamar hawa hudu ko biyar ko shida ko bakwai mai nisa mutum ya hau in ya hango kasa zai daga mutane yan ƙanana ƙanana to shi ba kuma mutane suka daga kai ƙanana ƙanana suke ganin sa to haka mai girman kai yake yadda kake ga mutane ba kowa ba to su ma ka suke ganin ka ba kowa ba man ɗala fauka fauka muntaha basdatihi a ajaza nailat duna bal hal qusa shi ma nan kusa a gyara ba kasa ba man ɗala duk wanda ya tsawaita fauka muntaha basdatihi sama da iyakar basdatihi abin da yake da iko duk wanda ya ɗora wa kansa sai yayi abin da ya fi karfinsa man ɗala duk wanda ya tsawaita fauka muntaha basdatihi sama da basdatihi damar da yake da ita a ajaza na duna to zai gajiya wa samun duna makaskancin ma bal halkusa ballantana wancan manisancin mana duk wanda ya ce ya fi karfin yi abu kaza ko sana'a ce watakila ba shi da dubu goma sai ya ɗauko wata sana'ar da aƙalla in mutum zai fara ta sai ya tare da kamar dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya sai ce ita zai yi ana samun wannan sosai za ka je ka samu mutum ma ba shi da dubu goma amma sai ga wai sana'ar da yake so ya yi in ka lissafa sai ga akalla mutum ya kashe dubu ɗari biyu ko uku ko hudu ko biyar ya yi to kaga ya nemi sama da abin da yake da dama misali shi da bashi da dubu goma mai laifin ya nemo sana'ar da dubu talatin ko arba'in za ka yi sai a haɗa da abokai da yan uwa su taimaka masa a haɗa watakila ya nemo dubunsa goma wani abokinsa ko wani dan uwansa ya bashi goma ya hada ta zama ashirin ya fara to sai ya lissafo sana'ar da sai an hada dubu ɗari uku a fara ta ko sama da haka to shine man ɗala duk wanda ya tsawaita fauka muntaha sama da iyakar basdatihi abin da yake da damar yayi a ajazahu zai gajiyar da shi nailudina samun na ƙasan ma a ajazahu sai ya gagare shi bal halkusa ballantana wancan na sama marrama ma yi ujiza anhu ɗaukuhu mal ibiyomin wa'ada makazunu maɗa marrama duk wanda ya nemi ma ya ajizu anhu ɗaukuhu ma abin da ɗaukuhu ikonsa ya ajizu anhu ba zai iya yin wannan abun ba mil ab to sai ya nauyaya yauman wataran aba sai kaga ya dawo makzu makzunal maɗa yana mai karyayyen gadon baya makzunal maɗa yana mai karyayyen gadon baya ana duk wanda ya nemi abin da ba zai iya ɗauka ba to wata ran sai kaga abin ya zo ya masa nauyi ya dawo mai karyayyen gadon baya watakila kuɗinsa bai kai ya sai mota ba sai ce sai ya saya ya karɓo bashin wancan ya karɓo bashin wancan ya karɓo bashin wancan ya haɗa ko kuma wani wata harka ce ta zo shi bai da damar da zai yi saboda haka ya karɓo ɗan dubu ɗari a wajen wancan ya karɓo dubu ɗari a wajen wancan ya karɓo dubu ɗari biyu a wajen ya har da jagwal ya shiga harkar harkar tana lalacewa sai ga an dawo ana kokarin a sa gidansa a kasuwa a sayar a sa gidansa a kasuwa a sayar ko kuma a dawo ma ana neman sa ya gudu ya bar garin a madadin watakila da zai iya fita kasuwa ko da ko yayi zai ɗanyi harkar sai ɗan samu ɗarin sajiyar ya samu abin da zai ci to shi irin wani abuwa suke faruwa shine man rama duk wanda ya ma ya ajizu an hu dauku abinda damar sa ba ta iya ba mil if sai ga ya dawo yawman wata ran wa ada ya dawo makzumar man ayana mai karyayyen gadan baya ya hada jagwal wa kansa ya ce yayi wani abu an samu matsala kuma an dawo ana neman sa a madadin ya lallaba da iya abin da ke hannunsa yayi wannan yayi harkokin gwargwadon karfin sa sai ya gano wasu suna samun manya-manyan kuɗaɗe kuma sun fi shi jari to shine abubuwan da yake magana akai wallahu a'lam